eh da kai ga rashin gane hanya yana ganin wuta ce to bara ide ko zan samu ko da wata da za a ji ɗaya da Allah ya kaddara cewa ai sai ya zantar da shi a nan ya zantar da shi ko to au kanat a nan ma'anar wa au ɗin wa kanat lahu qadar to wannan sai ne dai ma'anonin ita au takan zo don tahayyuli takan zo don ibaha takan zo don tashkiki takan zo don irari shi ne ma'anar bas irin takan zo kuma da ma'anar yau ya zama ma'anoni guda biyar kenan aka faɗa da ita auku takan zo don tahayyuli takan zo don ibaha am takan zo don tashkiki takan zo kuma don akwai na shida ma ibahani akwai ibahani akwai ibahani takan zo kuma don rayu takan zo kuma da ma'anar wa shi ya sa ma'anoni guda shida kenan yawon ma'anoni guda shida kenan to wannan baikin kenan sai da sake yin tashi da harafin adatu wa'ai wa'am yaƙin wa'an kuma inda yake ya zo da mai kasara da mai kasa mai kasarar ake fara faɗa saboda kasara ta fi sauƙi ehe ta fi sauƙi wa'au wa'am wa'in wa'an in ai wa bal guda na biyar da na shida ba harafin adalci to ba a na bakwai shi da harafin adalci na takwas da na tara ba harafin adalci na goma ne da harafin adalci na sha ɗaya da na sha biyu ba harafin adalci na sha uku ne da harafin da harafin adalci na sha hudu da na sha biyar ba harafin adalci na sha shida shi ne mai harafin adalci wannan amfani ne da ilimin nahawu da kuma aruri ya amfani da ilimin salo na nahawu da aruri ya ta da bautin saboda ilimin nahawu shi ne yake nuna cewa a wani wajen ayi ya shafe wawi na adafi wanda aka faɗa wanda yake azu a hadisin annabi ta sadaka da rajulun min dinarihi min dirhamihi min sa'i tamri min sa'i dorihi kace ta sadaka rajulun min dinarihi ne wa min dirhamihi aka shafe wawi to ya amfani da wannan kuma ya amfani da ilimin arori daga inda yake ya kawo wawun shi kenan a ilin din za ka samu in ko ya shafe wawun tunda dukkanin su wannan harufan da ya fara faɗa masu na biyun sake ne shi yasa zai samu sababi guda biyu ne a jere zai samu sababi ne guda biyu wato a jere shi an fi waƙad an fi waƙad laulan wannan lama wahal ita an nan tana zuwa wato ta adafi akwai an ta adafi to an ta adafi tana da ma'ana biyu akwai kuma an wadda take zuwa a maimakon an a luggar wasu larabawa akwai wasu daga cikin ƙabilun larabawa a maimakon su ce an ta ta'arifi sai su ce an a nan sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da luggar su inda aka rawaito ya ce laysa minan birri siyamu fil safar inda zai ce laysa minan birri siyamu fil safar yace laysa minan birri siyamu fil safar a maimakon ya ce al aste am to am takan zo da wannan ma'ana to kuma takan zo don adafi to ita wadda take zuwa don adafi tana da ma'anoni guda biyu akwai yadda wato ake kiranta am ta da fi hakika wanda ba wato am wanda take muttasila akwai am muttasila akwai kuma am munqadi'a ita am muttasila tana zuwa a waje biyu tana zuwa a waje biyu ko dai alhamza wadda take ta istirhari wadda ta zo da ma'anar ayyu kamar a zaidin indaka am amru kamar an ce an yi rajulin indaka min huma a cikin su biyun nan waye a wajenka a zaidin indaka am amru kamar an ce a wato wato an yi rajulin indaka min huma a cikin su biyun nan waye a wajenka am ta zo a nan don adafi bayan alhamza wadda take ta zo da ma'anar ayyu alhamza ne ma'anar ayyu kenan takan zo kuma bayan alhamza ne ma'anar taswiya wadda take nuna taswiya kamar sawa'un indi a zahabta an akamta sawa'un indi a zahabta an akamta am anan ta zo don adafi bayan alhamza ta taswiya ita ita irin alhamza mafiya ta fi zuwa bayan lafazin sawa'u a cikin qur'ani ta zo kamar gurare shida akwai guda uku a lissafin farko akwai guda uku a lissafin na biyu na farko a suratul baqara na da kafaru sawa'u alaihim wa zakar mu'allam tazihim la yu'minun am am anan an ya dafe ne duk bayan alhamza ta taswiya sawa'un alaihim آذاتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم باتوا تازي بان سورة التسوية سيكون واتو أتي سورة الأعراف سورة الأعراف ما تازو واتو akwai kuma a suratul ibrahim sawahu alaina ajazina an sabarna ma lana min nahiyya sai ta surat al'arafin sawa'un alaikumu a da autumu humu a mantin sami tuna sawa'un alaikumu a da autumu humu a mantin sami tuna an ta zo nan bayan hulwatu ta suyati to sai ta surat ibrahim ya fi ne waje na uku sawa'un alaina ajazi ina an sabarna malama min nahiyar wannan guda uku da alisu na farko ne ta alisu na biyu ma akwai guda uku akwai wato a cikin suratu shu'ara'i sara'in alaina aya hatta an lam takun min al-ra'i biyana akwai kuma a cikin suratu yasin وسلام عليهم وعادتهم ولم تنزلهم لا يؤمنون وسلام عليهم وعادتهم أم لم تنزلهم سنة هذا سيكون مثال السورة المنافقون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أنت أنن وتدك حمزة taswiyati ne a guraren nan guda shida ya kasu kenan a qur'ani ba su da na bakwai an ta zo a nan an yada su da ita bayan hamzatu taswiyati wato shi ne ibn malik yake faɗa akwai baitoci guda uku da ibn malik ya kawo a kan ita am din nan eh ya kamata mu tsaya mu haddace su yau ko mu fara da na farko yake cewa wa an biha adis isra hamzat taswiya aw hamzatin allaf bi ayyin mudniya wa am wa am wa biha adis ita am ka iya yin adafi da ita isra hamzat taswiya a gurbin hamza wadda take zuwa da ma'anar daidaitawa shine kamar wa'ancan guraren shida na qur'ani da aka faɗa guda ɗaya a bakara inda lazina kafaru sarau alaihim wa azrakahum am lam tunzirhum ya ne nuna sai kuma suratul arafi sarau alaikum ad'awtumuhum amantum salikum sai na suratul ibrahim sarau alaina ajazina am sabarna ma lana min nahis sai na suratul shu'ara sarau alaina al'asta am lam takun min al-wa'izina sai na yasin sarau alaihim wa azrakahum am lam tunzirhum la nuna يقول المنافقون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لم يغفر الله لهم تو غاشي يا كوكاشي سواء علي كو سواء عندي ا اقمت ام رحلت to duk wannan sawa'u alhamza da ta zo bayan sawa'u ta taswiya ce cewa abu guda biyu ɗaya ne a irin nan sai a ce wato istifham ya fita daga hakikarsa ya zo dan majazi ya zo don majazi domin ya zo ne don nuna taswiya ba wai don nuna istifhari ba wani abu ake so a sani ba to a sai mu mai ta bai sai mu karanta wannan baitin ko ko kuma za a kawo ma'ana ta biyu shi ne wa biyu kidarin wani ma'ana bal ya fat in ta kuma na kan yi dabbi he halak sai dai kafin a kawo shi ban da guraren nan shida da aka faɗa ba inda hamzatu ta siya ta zo a qur'ani sauran duk inda yake aka ga an to za a ce an ce mun kadu'a ba muttasila ba a wuraren nan shida an muttasila ce a sauran gurare ko duk inda ka ga an a ƙura'ani ka iya hukunci da cewa mun kadu'a ce shi ya sa ma'anarta ma'anar ban shi ne irrabi ta zo don irrabi ne shi ne min kidayi wa bi ma'ana bal ya fat in ka kuyi ma kuyi da bihi halak amma kafin mu zo kan karatu shi ne kafin roban inda ita wadda take an munkaɗiya ta fi yawa a ƙur'ani a fidda kamar guri arba'in a cikin ƙur'ani inda yake an munkaɗiya ta zo ko tunda akwai wurare da yawa da ta zo ko za su kai arba'in ko fin ninkin haka ma ko tunda am am a ƙur'ani suna da yawa akwai suran ma da yake ana farawa aya ta ɗaya ko ta biyu sai aka fara da an kuma ko بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أكثر أم يقولون أم أنا من قد آتي متصلة هذا أنسى مدعيكو وسورة النساء قيس بدامك أمن يكون عليهم فمن يجد الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا يكون to a irin wannan dai an ce yadda take min kadiya an ce yadda take min kadiya to a sai ta fi wannan na biyun da ta taswiya da kuma wadda take ta zo bayan alhamza mai ma'anar ayyu duk mutasila ce su wannan guda biyun duk mutasilai ne mutasilar iri biyu ce kenan mutasilar iri biyu ce akwai wadda yake ta zo bayan hamzatu taswiya akwai kuma wadda take ta zo bayan alhamza mai ma'ana ayyu duk mutasila ce wannan eh, wadda take wannan wannan su ita ce mun kadiya shi yasa mutasilar iri biyu ce to ba eh, fil fil inda za a ce fil safari ne sai aka ce fil safar a ita fi din daban ake rubutawa fi ta ce ah, ko fi ta iya ake cewa to kuma sai a rubuta alif da mimi alif da mimi sannan fi sannan fa sannan ra kamar da za ka rubuta fi safari fi safari da za ka fi ta iya sannan alif da la wannan a maimakon ka alif da la sai ka alif da mimi haka ma birri din dai haka ake rubutawa laisa minan birri siyamu fi safar eh da to ka koma wannan kenan ko a suratul tawbata ko shi wannan ai la yarfir Allah lahu ne ko eh sa'al alaihi wa astaghfirka lahum am lan tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum na suratul munafiqun ko wanda aka yi magana 70 na suratul tawbati ne na suratul tawbati ne shi a nan ba taswiya ai ba kawo taswiya ba ko eh wala tusalli ala dinihim ma ta'ala ka wala tusalli ne ko amma dai ba a magana taswiya a wajen ba na surat na suratul munafiqun ne aka yi magana istiyan can cewa aka yi istaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum fa ina maratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli ko na suratu taubati kenan shi amri ne ya gabata amma shi na amrin wannan ya zo don taswiya ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum fa ina maratan falan yaghfir Allah lahum sai ko wannan wasawa'u alaihim a daga farka lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum to to shi kenan kan istifhamin wannan hakiki ne a nan istifhamin hakiki ne kwarai kuwa a zaidun inda ka am amuru ana tambaya ne in dai sai dai shi din wannan din a iya amfani da shi ta fuskar majazi ta ya zama ka sani amma kake rufewa ko kake nuna cewa kana son shi da kansa ya ayyana ya ayyana cewa waye a wajensa ta yi haka din a nan sai zama an yi amfani da shi ta fuskar majazi shi yasa ita wannan ya iya zuwa ta fuskar hakika shi ya fi yawa sai kuma ya zo ta fuskar majazi amma ita ta kasuwa koyaushe ta majazi ce majazi ne istifhamin majazi ne amma wannan wadda take mai ma'anar wadda yake ta zo bayan a hamzatu mai ma'anar ayyu to ta yi zama istifhamin hakiki ne ya zama daman baka san ayyana baka san waye a wajen nasa ba kana so ka sani to a zama istifhamin hakiki to amma ta yi zama ka sani to amma kana so ka masa urku ne kamar misali mutumin da yake aikata aiki mummuna ka san aiki mummuna yake ka ce a haranta fa'alu an sharra kaga nan ta zo ne bayan alhamza mai ma'anar ayyu kamar ka ce ayyu amalin ko ayyu amalin taf'alu to amma nan istifhamin ai ba haƙiƙi ne ba majazi ne ka kawo istifhamin ne dan taubihi ka kawo istifhamin ne dan kai masa urus a hairan taf'alu am sharra ai a ɗaya ne ma'anar ayyu ne amma su samun ba hakiki ba ne don taubihi ne ka san me yake aikata to sai ta fi wani yake cewa wa rubba ma usqidat alhamdatu in kana khafal ma'ana bi hasfiha umin wa rubba ma wa rubba ma da waudara da ba bar a jikin nini da alif da ke kuma wa rubba ma usqidat alif mai alhamdu a kai sai sun da kafi da da'i da ta alif da sun da kaf da da ban sami da ta usbilatil hamzatu al hamzatu in karshen misra'il na farko kenan wa rubbama usbilatil hamzatu in كان خطا المعنى كان خطا خ ka ƙarami ne ya dafa da alibaki hafal ma'ana al-ma'ana alibalar da nini da aini da nini da in ka ni hafal ma'ana bi haskiha ba da ha ƙarami ko ha sare ke nan da zan dafa da ha babba da alif bi haskiha umin alifi ne alhamza sai kuma nini da nuwara wa rubbama uskilat al-hamzatu in kana hafal ma'ana bi haskiha umin وربما أفقدت الحمزة إن كان خطا المعنى بحذفها أمن magana cewa ita ana yin adafi da ita ne bayan alhamza alhamza iri biyu akwai hamzatu taswiyati akwai kuma alhamza wadda yake mai wadatarwa daga lafazin ayyu to sai kuma ya ce wa rubbama usbidatil hamzatu so da yawa ita alhamzan nan akan shafe ta alhamzan nan wani lokacin akan shafe ta in kana hakal ma'ana idan ɓuyan ma'anar ya zama ubin an amince daga cewa ma'anar za ta ɓuya bi haskiha da sababin shafe ta idan ya zama an ko an shafe ta ma'anar tana nan a fili to a iya shafe ta ita wannan alhamza sai ta yi da yawa na qur'ani za a ga kamar an shafe din wato an shafe din akwai wuraren da yake an shafe ko kuma misali kirar ibn muhaisin kirar ibn muhaisin wanda yana cikin makaranta goma sha hudu ko yana cikin makaranta sha hudu makarancin mutanen makka ne ibn muhaisin huwa al-makki awwaluhum fal amashin kufiyyu ثم من البصرة الآخران الحسن الثاني ويحيى الثاني to shi ya karanta an zartahum am lam tunzirhum inna allazina kafaru sawa'un alaihim an zartahum ba ba ba alhamza a waje alhamza ɗaya kawai alhamzar fi'ilin an zara ɗin kawai ba wata alhamza ban da ita ya san yadda wato a wannan jara'ar an sarar da ita hamzatun a istifhamin kenan hamzar da take ta taswiya ko hamzatun taswiya ce ne ko kuma faɗin umar bin abi rabi'ata da yake cewa la'ambuka ma adari wa in kuntu dariya bisar'i ramainal jamra an bi samani la'amruka ma adari wa in kuntu dariya بسرع رمينا الجمرة عند ثماني لأمرك لأمرك لم دعيني دنيني درادة كافي لأمرك ما أدري نيني دعليفي سيكون مهنا عليف من الهمزة سيدا سيرا سيارة وإن وإن وإن كنت داريا كنت كافي دنيني دتا داريا دل دعليف درادة دعليف بكي بسبع رمينا الجمرة أم بثمان بسبع رمينا الجمرة أم بثمان فأتونا نسأل آه بسبع رمينا الجمرة أم بثمان yace na rantse na rantse da mamallakin ranka ban sani ba matan nan da suka zo suka jefi dorowar tsunan tsakuwa bakwai suka jefa ne ko takwas duk da cewa na iya lissafi ba wai dan ban iya lissafi ba na iya lissafi da fahimta ta sarai yana fahimta cewa shi da suka zo matan wato ganin kyansu ya mauta shi shi yasa sai zama su kawai yake kallo baya tunanin me yake faruwa la amruka ma adari wa in kuntu dariyan bi sab'in ramainal jamra an bi samani to yana nufin a bi sab'in sai ya shafi alhamdulillah shi wannan baitin a wani bahari ne la'amurka ma a dari wa in kuntu dariyan da sab'in ramainan jamra an bi samani da wani ne wani rarbin wani rarbin a ciki na ɗaya ko na biyu ko na uku na ɗaya ne a ba a rurar ba dariyar ai wannan tudariyar mafa'ilin wannan ai a rurar a rurar da tana zuwa fuska ɗaya shi rarbin wanne ne بسبعين رمينا الجمع لرأن بثمان mahazufi ne rarbi na uku kenan ko rarbi na uku ne la'amuru mhm, an yi kabaro mhm. kama a dari ta kubuta wa in kun tudariyan بسبع آه، رمينا الجمع رأن بالثمان فإن هذا من فضلنا أكون كينا لا أمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمع رأن بالثمان كان سميتم ليس مساكين ميتا شو ربما أتتو شيء مالك بيوتي آه، تو ومن قطاع وبمعنى بل أتت إن تكن ما قيدت به خلت ومن إداء وبمعنى بل وفت إن تكن ما قيدت به خلت ومن إداء وبمعنى بل أتت إن تكن ما قيدت به خلت Yeah. walin idai ita bal dan ita au am am ita am takan zo don in ma'anar in idai shine irabi kenan ya zama maganar ta daga gaba bata sadu da yadda take bayan ta ba sai ma'ana bal ta zo da ma'anar bal shine dai wannan ma'anar din bai ma'ana bal din kamar da ne kawai na bayani in kidaye shi ne ma'anar balɗi a ta zo min kidaye idan yin kidaye yanzu ma'ana balɗi wato ta zo da ma'anar balɗin kenan in ta ko idan ta zamo halat ta wofinta min ma ƙuyi da ta bihe daga abin da aka ƙaidance ta da ita da shi a baya shi ne bata zo a bayan alhamza ba alhamza ko wadda take zahira ko wadda take muƙaddara ya zama wajen ba inda za a kaddara alhamza ba ne kuma ta fito ba ba alhamza da ta fito ba kuma wadda za a kaddara to haka ga an ta zo to sannan an din sai a ce min kadi a ce ita ce wadda yake ta zo da ma'anar irrabi ta zo da ma'anar bal kamar na farkon suratu alif lam mim as-sajdati alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna tare am a nan ne ma'anar tabbalci to ko kamar na suratu duri a suratu duri duk ta zo wurare da yawa da ma'anar balɗin an ya ƙuni na sha'iru na tarabbasu da hirar balmanu kun tarabbasu fa in nema a kullum da mutarabbisun an ta muru mu alamun da haza an hun ƙaumin ɗagun an ya ƙuni na ta ɗauwala bal la yuminu bal falyatu ya sun mislihi in kanu sadiqin an bulu kullu ghayri shay'in an hum al-halikun an halaku samawati wala ballahi tin an inna mazalib min an tazo dan iradi ne kama an ce ban ne an ya kuluna bal ya kuluna kai kafirai kan sai su rinda cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallam sha'ir na tarabbasu bihi rabbal mulk to kun tarabbasu ce ne so shi kenan ku je ku ci gaba dai nan dai an ta zo mun kadiya ta zo dan irrabi ne to sai mu sake ne ta hankali tun kenan in ita ce harafin da ke gaba a cikin harafan da suke bisa harafi biyu mun yi guda hudu a baya ko an yi a an yi kuma is sai kuma au sai am to ita in ita ce ta wato ta biyar ita in tana zuwa da ma'anoni guda hudu akwai in wadda take sharbiya tana kuma zuwa za'ida wato tana zuwa kuma za'ida tana zuwa kuma wato dan nafai takan zo don nafai ita ɗin tana zuwa sharaɗiya takan zo za'ida takan zo kuma dan na fayi tana zuwa kuma muhaffafa daga inna inna a mai da ita yin to wannan guda hudu su ne ma'anonin wannan ma'anonin guda hudu su ne ma'anonin in shi ne mai manzo ta kada da da ke cewa taji'u in sharqiyatan wa za'ida to wato wato taji'u in sharqiyatan wa za'ida تجيء إن شرقية وزائدة تجيء wannan baitin kun fara karanta shi in tana zuwa bisa halaye guda hudu sharaɗiyatan na farko wadda take sharaɗiya in sharaɗiya wadda ita ce uwa a babin sharaɗi in shardiya ita ce uwa a babin sharadi shi ya sa ma ta sabauta cewa duk wata kalma da ta zo da ma'anar sharadi ko da suna ce sai ta zamo mabniya ce saboda ta yi kama da harafi a ma'ana don fada ko duk suna in yi kama da harafi sai ya zamo mabni ko ya shabahin min al-hurufi min ne ka shabahin war'i fi sumayji ta na al-manawi fi mata wa fi huna in suna ya kama da harafi zai zama mummune ta ita in ita ce uwa a babin sharadi in ita ce uwa a babin sharadi to misali an san ita in daman dai tana yin jazama harafi ne na sharadi wanda yake kuma mai jazama wasu malaman ma suka ce a baki ɗayan adawa to kalmomin da suke jazantar filai biyu da ita in da izma su ne kawai harufa amma sauran guda taran duk sunaye ne wa harfin izma ka in wa baƙil adawati asma inda mai alfiya yake faɗa kamar misali in ta udu na ud ita in tana da wato bayan zarar sharaɗin kuma tana nuna cewa fi'ili murari'i ya zo don istikbali ne asali shi fi'ili murari'i ya iya zuwa dan yanzu hali kenan ko kuma dan nan gaba shine istijbali to amma akwai wasu haruffa ko wasu halaye da yake in ya zo da su dole ya zamo yanzu akwai kuma wasu wanda in ya zo da su dole ya zamo nan gaba to kamar in tana cikin abin da yake nuna istijbali ya iya na murari'i ga istijbali ba ma murari'i ba ita in kumari ta shigarwa sai ta mai da ma'anarsa istijbali kamar misali na qur'ani in uttum udna ko da yake uttum da udna din mali ne amma dai ma'anarsu ta koma murari domin ba ana nufin a nan baya in kun sake mu ma ba a'a a nan gaba din ma a nan gaba shi yasa in uttum udna kamar yayi kama kwarai da in ta'udu na ud in ta'udu na ud wanda shi an kawo filan guda biyu duk murari shi yasa in kace in kama zaidu kuntu ba ya kana nufin a baya ba kana nufin a nan gaba ma shi yasa ita in ko mari ta shigarwa sai ta mai da shi ya koma murari'i a ma'ana a kishiyarta ita ce lam ita lam kaga tana shigarwa murari'i sai ta mai da shi mari ita lam ita shigarwa murari'i ta mai da ma'anarsa muri ita ko in in ta shigarwa mari to sai ta mai da ma'anarsa istikibali istikibali a wannan kenan kuma an sani dai da man filin sharadi ta ya zo duk gaba ɗayan samari kamar wannan wa'in wata urina ko ya zo murari dai duka kamar in ta wani na ko kuma ya zama sun saba kamar man ya kulla na kalkadari gufira lahu ma ta kaddama min zambi ko man ya kadni sayi in kuntu minhu kashe ja bai na halkihi wal waride nan filin sharadin ya zo murari'i na jawabin ko ya zo mari sannan kuma yakan zo ma ya zamo shi na sharaɗin ne wanda yake a mari na jawabin ko ya zamo murari wanda a wannan halin sau da yawa shi kansa na jawabin sai a bashi da ran masa kamar na zuhairu wa in atahu halilu yawma masgabatin ya qulu la ga'ibun mali wa la harimu wa in atahu halilu yawma masgabatin ya qulu la ga'ibun mali wa la harimu daga a ta shi ne fi'ilin sharaɗin ya zo fi'ili wanda yake mari jawabin ko shi ne ya ƙulu ko kuma in kama zaidun a kumma ahu in kama zaidun a kumma ahu inda dai ibn malik yake faɗa alfiya wa mari ne au murari aini tun fihi ma au muta halifaini وماريين أو مرارعين في فيهما أو متحالفين إن كنا ودى تك الشرطية معنى تفرقوك إن كنا معنى تبيكما وزائدة تكنزو أمتين أن كاراتا ومثالي بيت لنا بني تعليم يكاو شكو النطق غيره والسكوت سلامة فإذا ندكت فلا تكن مكسارة ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا ma in nadimtu wannan in za'ida ce ma nadimtu kawai zai ce ma nadimtu amma sai ce ma in ya ƙara in ko faɗin mawaƙi wa rajin fata lil hairi ma in ra'aitahu ala sinni khairan la yazalu yazidu wa rajin fata lil hairi ma in ra'aitahu ala sinni khairan la yazalu yazidu ma in ra'aitahu ma ra'aitahu kama ce matukar ka ganshi shi yasa ta nan za mu gane ita innan za'ida ta kan zo bayan na fayi kamar wancan ma inna dimtu din ta ma na ce ya ce ta kan zo kuma bayan ma masdariya ma kamar a wannan na ma in ra'aitahu ma wannan ba na siya ba ce kamar an ce rajul fatalil hairi muddata ru'uyatika lahu ma ce masdariya zarfiya na ce masdariya zarfiya shi a ba nafiya ba ce amma aka ƙara in bayanta haka nan ma akan ƙara ma bayan ma a wato bayan ma mausuliya kafin harafin na fayi kamar faɗin wani mawaƙin da yake cewa yura jilmar uma illa ya rahu wata ariru duna adnahu al-khudubu yura jilmar uma illa ya rahu ma wannan mausuliya ce a haka ƙara in bayan ta kafin lata na fayi asali yura jilmar umala ya rahu mutum sai ta fara ya ta ƙaunar abin da bai gani ba ai zan kai shekara kaza zan yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wata aro dole adnahu hudubu amma manyan lamura ta iya zuwa su auku tsakanin na riskarsa da na kurkusa tsakanin riskarsa da na kurkusa wanda yake sa ran zai tafi har mai duguri sai ta yi kolin hotora ba zai kai ba an gama da shi shi tasa ta kare sai ta yi kolin hotora ma ba zai ba zai yana ta tunanin ai sai ya je mai duguri ko ma fiye da na yana jilmar umma illa ya rahu ma la ya rahu ne ma masuliya ta ta kare in bayan ta kafin la ta nafai to wannan dai in kenan wadda take za'ida ko kamar fadin mawaƙi bani guda na sama'in antumu zahabun wala sarifin walakin antumul hazafu bani gudanata ma in an tumu zahaban yana nufin ma an tumu zahaban zai ce ma an tumu zahaban ne zai ce ma in an tumu zahaban irin wannan in ita ce in ta zo bayan mata na fayi sai a ce ta hana ita a maɗin ta yi aiki a imala laisa umilat ma duna in ma'a bakan nafi wa tartibin zikin yadda ne irin malik yake fada alfiya ko imala laysa umilat ma duna in ma tana yin aiki kamar aikin laysa amma sharadi ba a sa in ba za ta ce ma zaidin ka'ima amma in ka ce ma in zaidin sai ka ce ka'imin dole ba za ka ce ma in zaidin ka'iman ba sai dai ma in zaidin ka'imin ko ko ma zaidin ka'iman wa za'ida kenan ma'ana ta uku kuma shi ne ya faɗa cewa hufi fat ayran ita in in ta kan zo mu haffafa min al mushaddada daga inna wadda take mai shadda inna akan yi tafifin ta a ce in in in to a kamar a qur'ani gashi ya zo gurare da yawa wa in kullum lama lai wa fiyannahum rabbuka a amalahum وإن كل نفس لما عليها حافظ وإن كل لما جميع لدينا مهررون to duk wannan inda ce aka yi ta hafifinta ta koma in ita inna in aka yi ta hafifinta to ba kasafai ta kan yi aiki ba inna in ta koma in ba kasafai take aiki ba inda irin malik yake faɗa wa huffifat inna faɗalla al'amalu wa talzamun lamu idza ma tuhmalu وربما استغني عنها إن بدا ما نادق أراده معتمدا وتلزم الدعاء وخففت إلا فقل الأمل وتلزم الله إذا ما تهمل أي إن تأتيتي تكون إن تأسن لن بعد سفيتك أيكي با ما تكن أيكي كدن كما قراء وإن كل wata kira'ar wa inna kullum lama lai wasu yanahun rabbuka a amalahu amma wani wajen mu ma kira ta mu dai ba ba ta aiki ba in kullu nafsin lana alaiha hafiz a ce kullu ba a ce kullu nafsin kuma in ya zama ba ta aiki ba to wajibi ne a sa mata lani sai a sa lani don a nuna cewa ba in nafiya ba ce misali za ka ce inna zaidan ka'imu to sai kai tafifin inna din kace in to a sannan ka'im din sai ka sa lam ka ce in zaidun la ka'im in zaidun la ka'im sai a wato a wato a sa lani musamman ma iya zama abin zai iya rikitarwa kamar da larabawa sukan ce in yazinuka la nafsuka wa in yashinuka la hiyah in yazinuka la nafsuka ta asali innahu haƙiƙa lamarin da sha'anin ya zuruka nafsuka zuciyarka ita ce take gyara ka ba dukiyarka ba ba kyan fuskarka ba ba wata dar'a taka ba ba iya sa tufafinka ba a'a zuciyarka ne ita ce take sa ka ka zamo kyakkyawa wanda yake da kyan zuciya shine kyakkyawa wanda yake ko da nunin zuciya to duk wani kyansa ko wani abu nasa ba kyakkyawa bane ko in ya zinuka na nafsuka to da aka yi tafifi dole a nan a sa lami na nafsuka in ya zinuka na nafsuka domin idan da ba a sa lamun ba sai ya rikita ya ka ce in ya zinuka nafsuka sai a ce ashe zuciyarka ba ta kawata ka ashe zuciya ba ita take kawatawa ba kenan ba ko haka ake nufi ba aka sun haka ake nufi shi yasa a nan dole a sa lami in ya zinuka na nafsuka ba abin da yake kawata ka sai zuciyarka wa in ya shi luka hakika kuma ba wani abu da yake sa ka ka zamo mai aibi lahiya sai dai ita zuciyar taka lahiya iya ne aka sa aha usakata a ƙarshe lahiya ita ce dai take sa ka ka zamo kuma mummuna ba munin fuska ba ba munin dar'a ba ba munin tufafi ba ba rashin kyakkyawar shiga ba rashin komai duk wannan ba ya sa ka ka zamo mummuna zuciyarka inda zuciyarka mummuna sai ka zama mummuna to a wannan kenan wanda wasu duniya na amma sau da yawa akan wadata daga ita lamun ya zama ba a sa lamun ba in ba dama na dubin aradahu idan abin da mai faɗan magana yake nufi ya fito a fili mutamada abin dogara kamar faɗin wato matar sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu an radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ita an ce ba musulma ba ce ma ko kurfu sa'udin tunnaila bayan an kashe shi take cewa da wanda ya kashe shi shullate ne muka in katalta la muslima hallata alayka wa qubatul muta'ammidi shullate ne muka in katalta la muslima ato ko fadin mawaƙe kai wato wani hannu ونحن أباة الرين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن ونحن أباة الرين من آل مالك وإن مالك كانت كرام كرام المعادن ونحن أباة الرين من ماسكين ذلك من آل مالك أتين آل مالك وإن مالك تولى إن إن إن aka yi tafifin ta ta koma din to amma bai sa lani ba a labarinta bai ce la kanat ba ya ce kanat kanat tahir wato abin da yasa ya zamo bai sa lamun ba a jawabin saboda ma'anar ta fito a fili tunda tun farko ya fara da yabo inda ko za a dauka wannan da shi yasa wannan in ba za ta ya dauke ta cewa ta nafayi ce ba domin wanda ke ta ta nafayi sai ya zama ma'anar baitin da misra'i na farko da misra'i na biyu ta bambanta misra'i na farko ya zo da yabo shi yasa ana sauraron annabi ma a ga yaban ne shi yasa lalle za a gane cewa in na ce ya tafi ta ta koma in ta koma in kuma ita mafi yawa in wannan wanda yake muhaffafa daga sakila to galibi fi'ili na sihi ne yake zuwa bayanta ba ta safi aka samu fi'ili ba na sihi ba ya zo bayan yanda ibn malik yake fada alfiya wal fi'lu in lam yakun asikhan fala fihi galiban bi idhni fala wal fi'lu in lam yakun asikhan fala fihi galiban bi idhni fala fi'li dan ba nasihi bane to ba kasafai za ka same shi ya sadu da wannan in ba wadda take mahaffafa daga ilmin shi yasa da a qur'ani inda yake ta zo fi'li nasihi ne yanzu ba ta in yakadu allazina kafaru wato in kunna wa in kunna la muftaliyin inna fi zalika la ayat wa in kunna la muftaliyin in mace aka yi tafifin ta kaga sai fi'ili na su ya zo bayan ta shi ne kunna irin wa in a wato wa in kunna la mubtalin duk da inda ta zo a qur'ani sai kaga fi'ili ne na su ya zo bayan ta kaɗan ne za ta zo ya zama fi'ili na su da ya zo bayan ta ba kamar wannan baitin na wannan matar da take cewa sunnate ne nuka in qatalta la muslima hallata alayka uqubatul muta'ammidi to wannan in inna ce aka yi tafifinta amma ga filin da ya zo bayan ta ba na sun yi bane shi ne katalta to wannan kenan ma'ana uku daga cikin ma'anoni ita in saura na hudu kenan wanda za a faɗa ga tajina fiye ta washa shido in na hannu illa basharun in ya ido shi ne baitin da ya kawo ma'anar ta hudu sai gobe sai wanda shi kai za gobe a wanda zai aiki ga shi wannan aji inda aka fara iya kadi lazina ka faru na yanzu tsunaka ai kadi din ta yi aiki lazina shine sunanta na yanzu tsunaka kuma wannan jumla ita ce labarinka wa in kunna la mubtalin kana ta yi aiki na din lamirin shine sunanta mubtalin kuma shine labarin mubtalin shine labari gashi ta yi nasara ai shi ai filin zai aiki zai aiki ita ce gare su da sai zama kenan ba wani aikin da za ta yi a cikinsa sai dai a ce wannan jumlar a matsayin labari take wa in kunna la mubtalin wato wawun wato za a ce na ibtida'i ne in ko in ce aka yi tafifinta ta koma in sunanta ko shafaffe ne shine a innahu lamarin da sha'anin kunna kana sai da ita da sunanta la mubtalin lani ne na takidi saboda a bambance tsakanin ita in wadda take muhaffafa da in nafiya mubtalin ko labarin in ne ɗayan kunna ne labarin kunna ne mansubi daya shi kuma dole kunna la mubtalin a mahallin raf'a a mahallin wato labarin ita inna ne wadda yake an yi tafifinta a mahallin labarin ita in ce wadda wato a inna ce aka tafifinta ta koma in to a wannan kenan sai mu tafi ganin yau ko ita in eh in katalta ita ne in din a in ai ba ta ai aikin da kai alamirin da aka shafe ne innahu lamarin da sha'anin katatta na musulmi wanda ka kashe din musulmi ne ina kai ina kashe musulmi dan uwanka a maimakon ka kashe kafiri ka ce za ka kashe musulmi ya tana faɗa wanda ya kashe shi ne cewa wannan fada ka kashe musulmi ne ba shi ya kamata a ce ka kashe ba haƙƙin ka a ce ka kashe wanda yake ayi kafiri ai inna din aikin da kai alamurin da aka sace ne ina ya ta wannan jumlar katanta na musulman din a mahallin rafa'a take ita ma za a ce a mahallin rafa'a take to wannan kenan sai mu tafi zama laika uqubatul muta'annidi azabar da ake wa wanda ya da gangan za ta saukan ma inda dai kai kai kisan kan nan ne da ganga abin mun wanda ya kisa da kuskure in yayi abin da aka ce shi ba azaba a kansa ko wa ma kana lil mu'min min yakul mu'min min la hada halat alayka da haƙaran da haƙaran ne sai lam sai ta ta guje sai kuma alai da ba da takure sai al muta'annidi kanat kiramal ma'adini lamarin da sha'anin maliku kuwa banu malikin mutane ne wanda suke masu girman asalinsu daman mutane ne wanda suke masu girma tun asalinsu shi ne in malikun kanat wa innahu lamarin da sha'anin maliku maliku dinnan da nake magana a kansu kanat kiramal ma'adini kabila ce wanda suke masu girma a asalinsu suna ma'ana ta bayyana ba ba za ta rikita ba tunda farkon misra'i yabo ne wa nahnu ibatu ghaini min ali malik to wa waradat natiyatan wa shahidu in nahnu illa basharun in ya'idu wa waradat natiyatan wa shahidu in nahnu illa basharun in ya'idu wa waradat ta cewa ita in tana da ma'anoni guda hudu an faɗi guda uku a jiya wato inda yake ta zo sharɗiya da inda yake ta zo za'ida da inda yake ta zo muhaffafa daga inna to sai ma'ana ta hudu ita ce ta rage ita aka faɗa a wannan baitin wa warada ita in ta zo na fiyatan halin kasancewarta tana mai korewa tana zuwa kuma ita in dan na fai wa shahidu shahidun wannan shahidun wannan in nahnu illa bashar na qur'ani a cikin surat ibrahim ala nabiyina alayhi salatu wassalam da yake a wato manzanni suke fadawa al'ummansu cewa in nahnu illa basharun mislukum in nahnu illa basharun to in wannan nafiya ce